بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hudubar mu ta yau akan wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ke cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu kowane ɗayanmu ya yi hisabi wa kansa kafin a zo a yi mana hisabi gaba ɗayanmu wannan huduba ta kullu akan haka mu hankalta da duniya mu rika hisabi wa kanmu kafin Allah ta'ala ya tara mu ya mana hisabi bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah أما بعد فيا أيها الأحباب اتقوا الله جل وعلا وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وتآهبوا للعرض الأكبر على الله يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مهترى يا عباد الرحمن فستهدرن أعمالكم يوم القيامة بين يدي الله ويحذركم الله نفسه وأن الله يضع الموازين القسط ليوم القيامة وهو المحاسب لكم قائلا وكفى بنا حاسبين ويخبركم في كتابه العزيز ووضعوا الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه وأنه لا يظلم أحدا يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره إخوة الإيمان عليكم بملازم محاسبة أنفسكم وصدق المراقبة فمن حاسب نفسه في الدنيا خف في يوم القيامة محاسبه وحسن من قلبه ومن أحمل محاسبه لنفسه دامت حسرته وإبراته يوم القيامة وقد أمرنا الله بالصبر والمرابطة يقول في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وعليكم بالمراقبة ثم المحاسبة ثم المعاقبة ولا بد من المجاهدة في كل يوم إن خيرا فعلتم فباركوا فباركوا أعمالكم واسألوا الله القبول وتنافسوا في الخير وإن شر صنعت أنفسكم فحاسبوا فحاسبوها وامنعوها وجاهدوا في طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى كل ذي عقل حازم لبيب آمن بالله وباليوم الآخر أن يغفل عن محاسبة نفسه لأن السلف الصالحين كانوا يحاسبون أنفسهم وهناك حديث عن شداد بن عوص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله وقال تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'azira nas'alullaha salamata wa qala umar bin al-khattab hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu yawma idhin tu'raduna la takhafa minkum khafiya fasta'iddu ibadallah li'annakum satu'raduna wa la tukhfa wa la takhfa 'ala allahi minkum khafiya liqawlihi ta'ala لا يعذب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين وقال تعالى ويا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرف اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والزلازل والمهن وسوء الفتن اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة على الخير يا رب العالمين خطبه tana farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai lalle dukkan godiya sun tabbata ga Allah tsira da aminci su tabbata akan shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan haka ya ku masoya cikin musulunci wannan hutuba ta mu ta yau mu mata take da cewa ku yi hisabi wa kawunanku kafin a yi muku hisabi ku ji tsoron Allah maɗaukaki mabuwayi kowane ɗayanmu ya rika leƙa ayyukansa ya rika hisabi ma kansa wani al'amari abin man mamaki na zo ma na samu mai firi hutuba kamar ma ya shirya irin hutuba ta ce kuma ba tare da mun shawari da shi ba daman kalman gaskiya haka take za ka ga abin da ka nufata kake ganin al'umma su samu shiryuwa wani ma haka ya yi wannan hange cikin ikon Allah na zo na same shi yana ta gargadi a kan mu lura da ayyukanmu kafin a karbiranmu to kowane ɗan adam ya yi ƙoƙari ya yi hisabi makansa ka riga bibitan ayyukanka ka kuma yi tanadi ga abin da zai jiro zai fi jiro mana babba daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala ranar da za a bijiro ma kowace rai abinda ta yi aikata a halarce kowa zai gani ya ku bayan Allah mai rahama Allah ta'ala zai bijiro mana da ayyuka a gaba gare shi kowa ne zai ga ayyukan da Allah zai saka masa Allah kuma yana jiyar da ku tsoron kansa da kansa lallai Allah ta'ala zai sanya ma'aunai na ayyukan aiki da adalci za a auna ayyukanmu kashi uku wasu malamai sun tafi akan hadisin da ya ce takaddun ayyukan za a auna ranar tashin kiyama dukkan ayyukanmu da mala'iku suke rubutawa ga abin da kai na kirki ga abin da kai mai muni su ne kawai za a ɗiba a saka wasu kuma suka ce muna da hadisin da ya nuna ba takaddun za a auna ba ayyukan ne aikinka da kai ne za a auna idan aikinka ya yi nauyi ya janye wato aikinka mai kyau ya janye mai muni sai ka shiga aljanna yin aikinka mai muni ne kuma nauyinsa ya janye mara mai kyau sai a kai ka wuta wasu kuma suka ce a'a ba wannan ayyuka ne za a auna ba shi kansa mai aikin ne ma za a ɗauke shi a ɗora shi a kan sikeli a ji zai nauyi ko ba zai nauyi ba wannan hadisi ko ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani cikin sahabbai wanda ya fi kowa zama siriri bayi da kiba in yana tafiya ma iska har yana kada shi saboda bayi da kiba siriri ne wani lokaci sai ya hau kan bishiya iska sai ya kada rigansa sai sahabbai suka ga kafafunsa sirara sai suka kyalkyale da dariya suna ta dariya annabi ya ce me ya ba ku dariya suka ce halittar da Allah ya yi mu wannan gashi kalange dan siriri haka sai annabi ya ce yanzu wannan ɗan siriri da kuka gani ranar tashin kiyama in an ɗora shi a kan sikeli nauyin da zai kai ya kai ya shigar da mutane saba'in gidan aljanna ranar kiyama nauyinsa sikelinsa kuna ganin shi ɗan filingi za a ɗora mutum kuma mai ƙiba mai kitse amma ba zai kai fiffiken sauro ba saboda ba shi da ayyuka mai kyau kuma ga shi jirgege saboda haka kar ku ga mutum walaka walaka ku ɗauka ai ba shi da komi aikin ne zai sa shi nauyi in an dora shi sai kuga ya ja kilo to ko a yanzu ma a rayuwa ai wani lokaci za ka ga mutum ka rena kamanninsa in ya hau mashin ɗinka sai ka ji ta ce ya yi ka danna mashin ɗin kuma gashi bayi da kiba saboda Allah ya bashi lafiyar jiki wani kuma kaga jibgege ne kamar ka ɗauki leda sai kai ta sheka gudu da shi to haka aikin yake ranar kiyama to shine sai malamai ciki akwai Sheikh Salihu Usaimin Allah ya masa rahama ya ce duk waɗannan hadisai sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda za a auna takaddun da wanda za a auna ayyukan da wanda za a auna mutumin kuma ba su karo da juna to yaya wanne ne za a yi a ciki sai ya ce yadda za mu samu mafita shi ne kowane mutum ranar kiyama sai an auna ukun ne ma zai wuce ba kwaya ɗaya za a yi ba idan an auna takaddu ka wuce ta wajen takaddunka sun yi nauyi shikenan kuma sai kuma a auna ayyukanka in an gama da aiki kuma sai a cewa mala'iku ku dauke shi shi ma ku daura shi akai a ga nauyin shi a ga sikelinsa shikenan an auna ukunka kun ga yace duka hadisan kun ga duk sun yi aiki lokaci guda kenan amma ba za a ce za a auna ɗaya ba balle a yi ta gardama wasu su ce a'a takardu ne wasu su ce ayyuka ne to duka ne ake aunawa to kun ga kafin a zo a mana wannan hisabi kana da nauyi ko baka da nauyi sai ka fara hisabi ma kanka kar ka rika zama wajejen gulman maki kar ka rika ƙarya ya fito bakinka domin irin waɗannan su ne guban da za su rage maka nauyi kar ka rika zalunci yau in ka zalunci wannan nauyinka zai ragu in ka yi ƙarya ma wannan nauyin jikinka zai ragu ranar kiyama akan me zani in ka cutar da wannan nauyinka zai ragu to saboda haka sai a same ka ranar kiyama baka da nauyi akan sikeli to Allah ta'ala ya ce a fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa yaqulu ha umqra'u kitabiya inni zanantu anni mulaqin hisabiya wa amma man utiya kitabahu bi shimali fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya to duka dai ayoyi da Allah subhanahu wataala yayi magana akan hisabi da zai tabbata za a gabatar wa dukkan bayi ranar tashin kiyama to hadisi da ya tabbata wanda imamu bukhari Allah ya masa rahama ya kawo hadisin daga babban sahabi ibn umar Allah ya kara musu yadda shi ibn umar ya ce a kaza rasulallah sallallahu alaihi wasallam biman kabayya biman kibi faƙala kumfi duniya ka annaka garibun aw abiru sabili wa kana bin umar radiyallahu anhu ma yaqul idza amsayta fala tantazir al masa asbaha wa idza asbahata fala tantazir al masaa wa khuzmin sihatika limaradika wa min hayatika limautika ibnu umar yace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dafa kafada na sai yace ya kai ibnu umar ka zama a duniya kaman bako ne karka dauka ka zo min mikewa ne dan shi zai sa ka rika hangen ka tafi da ayyuka mai kyau ka zama kaman bakunci ka zo saboda bakon ya zo gari bai sakewa da garin ɗari bisa ɗari ko kuma matafiyi haka za ka zama a duniya to tun da annabi ya yi wa sayyidina wa ibnu umar wannan gargadi sai ibnu umar shi kuma yana cewa cikin nasihohinsa ga sauran al'umma idan ka kai yammaci a duniya karka tsammaci za ka kai asibahi idan kuma ka kai asuba a raye to karka kai tsammanin za ka kai yammaci ka kuma riƙe lafiyanka saboda kafin rashin lafiyanka ta zo kai ta ayyuka mai kyau cikin lafiyanka kaga ya zama kana hisabi kanka kenan ka kuma rike rayuwankan nan kana ta ayyuka mai kyau kafin mutuwa ta zo maka to wannan sahabbai da irin wannan rayuwa ne suka yi ta hisabi kansu har suka gama da duniya lafiya har ma akan kai shekarun da sukan yanke ma al'amuran duniya suka rage in mutum ya samu abin da zai dan sa a baka sai ya zama zirga-zirgansa na duniya ma ya takaita amma kun ga mu kuma yanzu cikin jarabawan da ya same mu mutum na daɗa tsufa kuma yana daɗa faɗawa cikin neman duniyar tutur kamar ka ce da sauran shekaru a gabansa yau ko 'yan kasuwa haka suke ko wanda suke rike da madafin iko suke haka suke daga mutum ya ɗora ma shekara saba'in amma yana ta fafata ya ya tara duniya ya ɗora ma shekara saba'in ko kusa da shekara saba'in an ba shi mulki amma wa wurin da zai rika yi kai ka ɗauke na da sauran wani shekara saba'in a gabansa nan gaba baya hisabi ma kansa wannan shine irin rayuwarmu da Allah ya jarabe mu yanzu a cikin rayuwarmu ta duniya ta saba ma rayuwar magabata su kuma idan suna dada kaiwa shekarun sai suna yankewa wa duniya suna koran duniyan ba su matsowa kusa da ita ba su yarda duniyan ta matso kusa da su in ma wani na yawan fita kasuwanci ma sai ya rika rage kasuwancin in dai da zai ci kasuwanni biyar sai kuma yana cin kasuwa daya kai dai ya samu abin rufin asiri ya yi ta kusantar ibada idan da a wata guda yake sauke qur'ani saboda rayuwar ta fara matsawa kuma sai ya yana saukewa sati sati kaga rayuwarsa kenan tutur ganawansa ma da jama'a ya yanke baya son ma hira da jama'a ya nema inda zai rika fakewa yana kaɗaita shi kaɗai na farko zai samu kwanciyar zuciya Allah zai saka masa natsuwa wasu damuwoyi ma za su ragu a gare shi magabata abin da sa suka yi lafiyan jiki suka samu lafiyan zuciya suka samu lafiya cikin addininsu da haka suke yin hisabi ma kansu mu yi ƙoƙari mu ma mu rika kwatanta irin wannan kada ya zama muna daɗa ƙarin shekaru kuma sai nutsawa cikin gararin duniya wannan sai ya zamanto mun makara Allah ta'ala ya tsare mu to sannan a ranar da za a bujiro wa al'umma da ayyukansu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a wannan rana wani rai ko da tana da niyan buya ba za ta iya buya ba kuma la ta kafa minkum khafiya to kaga kotun da kasan sai an maka hisabi sai ka tsaya ka yi ayyuka masu kyau kuma da manyan ayyuka da ƙananun ayyuka duka za a bujiro da su komi kashinsu ko da kaman daidai da ƙwayan zarra ne ko ya fi ƙwayan zarra girma ko ya kasa haka a girma sai an bujiro da shi Allah ta'ala ya ce la ya'zubu anhum mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi wala asghara min dhalika wala akbar saboda haka duk wani ayyukan da kai ko na shirka ne ko ayyukan sabo ne ko mi kashin sa kodi da kwayan zara ne ko ya fi shi girma ko ƙasa da shi sai an bujiro da shi yana cikin littafi bayyananne shine lawhul mahfuz Allah ya sa an rubuta shi Allah ta'ala a wani ayan yace yana labarta mana yadda Luqmanul hikima yake gaya wa ɗansa yace ya bunayya innaka in taku mithqala dharratin min khardalin fatakun fi sakharatin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah ya kai dana in taku mithqalu mithqala dharratin min khardalin in ka zo da da kwayan zarra fa na shirka a gaban ranar tashin kiyama a gaban Allah to wannan aiki da ka zo da shi na laifi na shirkan nan fatakun fi sakaratin aw fi samawati aw fil ardi ko ka samu wani dutse ne ka buya ko cikin sammai ko cikin ƙasa don ka ɓoye wannan aiki don kada Allah ya gani zai dai ɓoye wa ‘yan adam amma shi kan Allah ya ati bi Allah Allah sai ya zo da wannan aiki to tun da kaga kuwa Allah zai zo da shi kaga babu abin da ya rage gare ka sai dai ka koma zuwa ga Allah ka yi ta ayyuka masu kyau kuma shi Allah inna Allah latifun khabirun lalle shi fa Allah masani ne da abin da yake boye shine ma'anar latif anan malaman tafsiri ba sa fasara shi da mai tausasawa anan dan kalmar latif yana iya zuwa da masanin abin da ke boye tunda Allah yayi magana duk aikin da kai ko a sama ko a ƙasa ko a duwatsu ba zai boye ba to in ka samu kalmar latifun khabir ba za ka fasara shi kuma da cewa mai tausasawa ba sai kuma ka ce latifun Allah masani ne da abin da ke ɓoye khabirin kuma zai labarta maka duk abin da ka yi na ayyukanka to saboda haka a ƙarshen hutuban nan dai muna jan hankalin 'yan uwa duk abin da kake ka bibici aikinka ka gama cewa yanzu a cikin wannan shekara ayyukanka na saƙo ne suka fi yawa ko ayyukan lada ka ƙara sadakoki ne ko kuma a'a baka sadakoki na filfilinka sun ƙaru ne ko sun ragu ayyukan da'a kake kusanta ko aikin sabo wannan sai ya taimaka mana kaga mun gama lafiya Allah ta'ala ya taimake mu shi yasa a ƙarshen hutuba muna salati wa manzon Allah zira da aminci Allah su tabbata a gare shi domin Allah da mala'iku ma sun masa salati ya ku masu imani ku yi salati wa Allah wa annabi kuma ku nema masa taslima a wajen Allah Allahumma salli ala Muhammadin وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ya Allah muna roƙonka ka dage mana wannan tsada da muke fama da shi cikin wannan ƙasa namu ka dage mana dukkan wasu annoba da girgiza da muke samu na barazana da tsoro wanda ƙasarmu daga mun shiga wannan tsoro sai mu fita a shiga wannan tsoro Allah ya dage mana irin waɗannan tsoron gashi yanzu ma an shiga tsoron barazanar nefa kunga yadda ƙasa ta zama ciki yanzu ko tsadan abinci na ma ba a kuduruta shi kamar damuwan nefa kuma ga kaka ya yi abinci ya samu kuma an shiga damuwan nefa wani ma za ka ga inda zai je ya yi aski ma sai ya yi ta dubawa ka je wajejen aski da yawa ma a ce maka yanzu yau sannan tafiya kai waje bakwai kafin ma aka mun gyara ko ina ka ji sun ce to abin askin ma ba caji in na tafi nan ma ba caji to kun ga dama ban samu ba ka dan zo da gizon dai haka to Allah ya sauwake kar mu ganshi kankanan abu ne mummunan abu ne ba mu san abin da ake nufi da kasan ba dole sai muna hadawa da addu'o'i masu nufin kasan nan da mugun nufi daga kasashen waje zuwa cikin gida Allah ne ya san iyakansu kuma musamman inda ake nufi da mugun nufi din babu karab kaman arewacin Najeriya arewacin Najeriya ma arewa ta gabar to tun da muna rike da addini abin da ya sa ma abin yake sassautuwa mana haka addu'o'in da muke da addinin da muke rikewa in ba ka ba wallahi da da bala'in tafi haka kar mu rika rena abin da ake nufin ƙasar nan da shi yanzu dai ba wanda zai ce maka ga yana da haƙiƙanin abin da ya san nefa ta shiga ciki a ƙasar nan to sai mun hada da addu'o'i Allah ya magance mana wannan bala'o'i da girgiza da ke samun ƙasa kuma so shugabanninmu Allah ya shiryar mana da su ya ba su abokan shawari na kirki wanda za su rika ba su shawari na kirki ba shawari mummuna ba Allah ya kama hannunsa ya iza su akan hanyar daidai saƙonni da ke akwai shine taimakon da muka tara a wancan sati muna da dubu ɗari biyu da wasu 'yan ɗarurruka kamar da muka bayyana mu to kuma cikin ikon Allah sai aka sake tara wajen dubu sittin da bakwai kun ga a cikin ɗari ma kaɗan ya rage kan wannan aiki da muka ce muna son kuɗi ya kai rabin miliyan sai mu fara ci gaba da aikin dakin ɗin bayan gida don a ɗora saman a samu ɗakuna-ɗakuna da zai zamanto an ƙayata wajejen yin alola da wajen tsarki da ban gida da wajen wanka daban-daban wanda muka ce har wajen wankan gawa ma duka za a yi insha Allah to yanzu kun ga yau za mu sake neman taimako cikin ikon Allah za ku ga kafin wani sati rabin miliyan ɗin kaɗan zai rage insha Allah tunda kuna taimakawa fi sabillahi Allah ya ba ku ladan taimakon da kuke yi rodi muna neman len guda 60 ne kamar yadda shi injiniyan ya bayyana wanda za a yi overhead cost len 60 sannan kuma muna sanya shi na dubu ɗari wanda Allah ta'ala duk ya nufe shi zai iya taimaka mana ya hutar da mu game da yashin nan ya saya mana ko da 10 taya ne irin babban nan sai a kawo mana shi sai a juye kamar yadda muka samu wani bawan Allah a ginin masallacin haka ya dauki nauyin yashi har aka gama masallacin Allah ya biya shi to saboda haka da Allah ku taimaka fi sabilillahi mai hisabi wa kanmu da neman lahira mu samu wani bawan Allah da zai mana alƙawarin yashi ya kawo mana shi don kuɗin namu ya huta yayi wani aiki sannan garawul ma na dubu ɗari ne in wani ya sayi yashi wani ya sayi garawul da za a kawo mana sai kuma blog da za a daure a hada da shi a daure a yi wannan overhead cost din guda a guda guda 600 sai kuma siminti buhu 60 to shi kan dama siminti kamar yadda muka saba yi ba mu cika ma saya da kudin mu ba mukan fada kamar yadda muke fadi haka akan mimbari sai ku ga wani ya kawo buhu biyar wani buhu goma wani lokaci har a tara mana ma abin da ya fi aikin namu to tunda muna da sauran dakin ko an tara abin da yafi buhu 60 din zamu aje lokacin da ana gama overhead cost din kuma muka zo kan dakin sai ya shiga to kun ga kudin labor su kuma da suka ce za su yi aikin 150 to kun ji dai irin ayyukan wani zai iya daukan wani wani ya dauki wannan kudin namu kuma in muka kashe ma za a zo a faɗi duk ga yanda aka kashe shi insha Allah ta yadda kuma za ku ji nutsuwa yadda kuke tara kudaden ku ga yanda yake shiga saboda ba zai muku daɗi ba ku tara kuɗaɗenku kuma ba ku ji yadda ya shiga ba muna hawa mimbari muna ce muku ku yi aikin dan sadakatar jariya kai ba a faɗa maka ga yadda aka ɓatar maka da kuɗinka ba ba za ka samu nutsuwan hankalinka ba to saboda haka bi iznillah za mu riƙe alƙawari da yardan Allah kamar da aka riƙe na wannan masallaci har ya zamanto mu kai ga ga ga kaiwa ƙarshen wannan aiki insha Allah to Allah ta'ala ya taimake mu kuma ya gafarta mana zunubanmu ya mana albarka cikin rayuwarmu da addininmu da iyalanmu gaba ɗaya bayan Allah mu tashi zuwa ga sallah Allah ya mana rahama gaba ɗayanmu